أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله قدره ومقداره العظيم لا تلتفت لغيره في العالم وكن كما لو كنت دون عالم فليس للمريد غير ذا الولي مع الرسول ثم مولاه العلي ما دام غيرهم بقلب لا ينال معرفة المولى أقول بارتجال وكن مع الشيخ دواما تربح وكن محبا وامقا فتفلح بقدر ما تحبه تناله أمداده فالقوم هذا قالوا أثق طريفا تالدا في طلبي رداه بادر إن أشار تصبي فأرد شيخك ولو أبكاك لكنه للخير قد هداك نعم Malam Shehu Islam wasu da Anam Alhaji Ibrahim Yasir Allah ta nanu. Ce gaba da ya mana cikin wani littafi na Rul Adab a cikin yadda murji ya kamata ya kasance tare da shehi. Ba manta ba, a makon da ya wuce mun wadda irin sifofi na shehu wanda yake cancanta a mika ya da jagoranci baki da a hannunsa don ka samu wani shayin sai ce latar tafi ligari shi shi alami karka yi waiwaye zuwa waninsa a cikin duniya baki da ba kun ka kasance kama laukunta duna alami kamar ka kasance kai ka kasance koma bayan alam kamar kawai kai shayin naka ne shi kaɗai ne ke akwai duniya ma babu ta babu kowa ba kowa shi kaɗai ka sani ba kamar ka kasance kawai shi kaɗai ka sani ba ban ce shi ba san kowa ba amma kiyaye shi wannan shayi wanda ake so in ka samu kana da shayi baka waiwaye a yanayin kamar da za mu gani shi ne ana nihin shirin dariƙa mai shirin dariƙa mai dariƙa ma baki da kai a matsayinka da ɗan dariƙa tijaniya ya kasance kawai shirin ka shirin tijani da tare alam shi kaɗai ka sani yawa ko khalifan shi maulama shi da fara mai sani da tare wanda yake shi ne magajin shi to shi ne kawai shirin ka ka ɗauko a ce kana da shi wannan shehin kuma kana waiwayen wani shehi ka jahila ma wani karamomi misali na wani babban wali e dukan waliyan Allah waliyan Allah ne ana girmama su ana san su kuma sun cancanci a girmama su a so su saboda ni su waliyan Allah ne wanda suke son Allah ne wanda Allah yake so ne suke son shi wanda Allah ya yarda su ne suka yarda shi wa'anda suke annabi sallallahu alaihi wasallam na san su ne suna suna sa Allah ya sanar to ka gani kai ma baka da masoyi sama da wannan to amma kana girmama su kana san su amma Allah ya wadata ka da shehi kana da shehin ka kaza inda shehin ka saboda dariƙa na ce ta dariƙa wannan dariƙa ce ta tarbiyya ta reno shi shehi zai rene ka ne a jagorance ka zuwa ga ubangiji to in aka ce kana wajen wannan shi kana wajen wani shi daban to abin ta ya fata yiwa kamar da malama suke wani kullum kamar mata ce fata yiwa ce namiji biki a ramanta kamar yadda aka san halitta fata yiwa ce suna da ubangiji guda biyu to haka nan lamarin yake shi ma gami da muridi dole ne saboda hankalinka ya zama waje guda sheyinka guda ɗaya ba a wawaye wa'ansu suna ganin koma wai wani shi wannan sharaɗi ne ko wani ɗarika tijaniya su kawo shi ko take take da shi ko take ba da shi ba haka bane ba duk cikin tahiya ta Allah shi kamar yadda ba a turo ko da manzo ne da shari'a manzo kowa ya zo da tashi shari'a a zuwa a to su ma al'umma guda ba a yi to hakan nan shi shehin na ai shaida magajin annabi ne magada annaba ne shi wani to su ma ba a turo a ce a ce muridi ɗaya da shi wani da barkatai ko guda biyu ba a yi wadda hankalin mutum ya haɗu washe guda irin wannan shayin shine ba a waiwaye zuwa waninsa sai dai in kana da ma shi ka samu shayi kawai kai ka kasance kawai kama babu kowa ma sai shi kaɗai ka sani tare da girmamawa da kaddarawa duka wa'ansu waliyan Allah da shi ne wa'anda misali ba wai in ɗarika ba amma yan ɗarika kai su shi mari da almajirin shautu jihar latanu horon ɗani inda ka so in dai shehi ɗan ɗarika tijaniya ne ko ina yake za ka iya zuwa ka ziyarce shi ka nemi albarkar shi wannan ba matsala ba ne ba ɗan ɗarika tijaniya yana da wannan sharaɗi dai ya kasance shi wancan shayin da zaka ziyarta ya kasance ɗan ɗarikan tijjaniya ne amma in ba haka ba to akwai matsala yana cikin sharɗa ma wa'anda na gaba ga wanda in ba ka cika su ba wato ba ka da ɗarikan tijjaniya sai ka tabbata ka yarda da haka sannan ake lakanta ma ɗarikan tijjaniya wannan yana iya cewa ba wai sharaɗi ne ɗarikan tijjaniya ba sharaɗi ne na tahiya ta sufanci ta sanin Allah haka take ana bada kisan wani shehi wani muridi ya zo mai yana so ya tarbiyance shi sai ce muridin nan to gaskiya sai in ka iya rabuwa da dukkan abin da ka mallaka ya duke ka baki da ya ce ya yarda ya ce ya rabar da duk abin da ya mallaka ya dawo ya ce ya rabu ya haɗa mashi ya ce to sai in ka iya rabuwa gaskiya da iyalinka ya ce ita ma zai rabu ita yana neman Allah shikenan ya zo ce mashi to shikenan bai da iyali bai da dukiya shi ce to shi ya ce mai to na dima na gani kuma baka da komai a wajen kawai yanzu kaje kaje ka yi ci gaba da cigiyan wani shehi ko ka samu wani shehi wanda zai baka wani abu shikenan wannan muridi yana cikin zagaye-zagayen shi hakan nan dai sai Allah haɗa shi da wani bawan Allah sai kinsanta mashi labarin shi kaji kaji kaji kaji ga inda muke ga inda muke ga inda ne da shehi na sai ce eh ai ba ka da wani shehi sai wannan shehin maza ka koma gare shi ba babu wani wanda zai baka wani abu sai shi wannan shehin ya koma ya samu shehin na shi ce to ina kawai babu ni ba samu kowa ba sai dake ya ce mai to sai shehin ya ce mai ai na mun yi kokarin raba ka ne duk wani abin da zuciyarka za ta rataye da shi don saboda za a nuha wajen Allah ta baka sai an aje komai da komai alhi Allah ta shi kare to kai na raba ka da duk wani abin da zuciyarka ta rataye da shi na daga dukiya dukiya da iyali amma sai naga akwai kingin sha'awa ta rataya da wani wanda zai tarbiyyance ka bani saboda haka na tura ka nama wannan nama wannan umarni ka je ka nemo tunda yanzu ka tabbatar da babu wani to yanzu kam za a iya tsaya da kai to wannan wata ce wai duk nuni ne zuwa ga wannan hanya haka take kuma dalilai ga san wanda dai ka san kowane fanni da masana shi to shi fannin dai sanin Allah zubanci wanda ya san shi ya san in dai zancen tarbiyya ne a tarbiyyance mutum to daman wannan ba a hada a shehu ne a kai amma yana nanatawa yana cikin ɗarikan tijjaniya ne kai ana zuwa nema albarkan shehune yadda rikin tajaniya a marayu da matattunsu ana kai musu ziyara ana za ka iya zuwa misali ka amsa ɗarika a wajen wannan shehin ka je ka yi tarbiya a wajen wancan shehin ka je ka yi tariki a wajen wancan shehin duk wani shehin da ka gamu da shi ka amshi wani asararu da ijazoji a wajen wa'ansu shehune duka wannan abu ne wanda ke da wanda ke yiwa shi ɗan ɗarika tajaniya ɗa ne ba bawa ba yana da wannan damu to shi ne dai amma abin da ke so wayan da ake cewa ka kai zuwa wajen wani wani shayin ka saboda shi shayi da shayin dariƙa a cikin abin da wajen ba muridi sani cewa shayin nashi waliyin Allah ne to shi ko waliyin Allah in kai tare da shi kai tare da na kirki wanda Allah ke so shi ko wanda ya tare da na kirki shi ma zai zama na kirki saboda haka shayin ya ci gaba da cewa ba laisa lil muridi gairu zal wali shi wa muridi bai da wani wannan waliyin ba rasuli tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sunna maulawul ali sannan ubangijin shi na ma dama ghayruhu bi qalbi bi qalbi la yanal ma'rifatul maula shi ce matukar waninsu yana a zuciya to la yanal shi muridin nan ba zai samu arifatal maula sanin Allah shi ne majibancin lamari a hukuli girtijar shi wace ina faɗin wannan magana kai tsaye shi irtijal shi ne ka faɗi magana ba tare da wani misali hudu ba akwai hudu ba in za ka hudu ba za ka iya rubuta ta ka zo ka karanta ta to akwai hudu ban da za ka yi kai tsaye kawai ba ban rubuta ba ko haka nan na zo na yi ta kamar wake shi ma da yin shi akwai wanda wake kayan shi ka'ida da ka sani mutum zai tsaya ya tunani ya rubuta kasida to amma akwai wani saboda kwarewa kawai zai iya kasida na kai tsaye ba tare da ya tsaya ya wani rubuce-rubuce ba sannan daga baya karanta to abin da ake yi inda kaga an yi abu irin wannan kai tsaye to saboda kwarewa ce da gwanin cewa da kuma yarda da kai wanda bai yarda da kanshi ba ya matar ka to saboda cewa ya san wannan abin wannan magana haka take sai ce saboda haka ina haɗa mai ta wannan kai tsaye britishar ba tare da wani ba tare da wata wata ba a kuma shekhi da waman tarbahu shi kuma ka kasance tare da shehi har kullum da'iman kenan tarbahu za ka ci riba ana zama da bayan Allah a rikan kana neman babbar riba ita ce wannan zama da sannan zama gundaya na su ko kamar sa'a shi ya fi aikin dubannin shekara na shiya in ji mai gora a shebula da mai kira da latarar a gani zama kun daya na su ko da kamar sa'a guda ne shi ya aikin dubannin shekaru Allah kada ya san irin ɗaukar kakan da za a yi zama wani da kake tada bayan Allah to shi ne sai ka kasance tare da shi in san samu wani kowane lokaci kana tare da shi wa kuma kun muhibban ka kasance masoyi wani kan mai zurfa soyayya wa tuflihu sai ka rambanta bi kadri ma tuhibbu tanalu amdadahu gurgudan yadda kake san shi gurgudan yadda kake samun madadin shi madadi madadin shi fal qaumu kaga su sufaye masana Allah haza karu wannan shine suka bari an shi tarifan ka ciyar da dukiya ka sabuwa wa talidan da tsohuwa fi talabi ridahu cikin neman yardarsa bajir ka yi gaugawa in ashara su bi in yi nuni ka dace shi ma wannan kullum wannan magana ce ta muridi ake dama da muridi ake wanda suke ba muridi ba yan haure sai su daga ganin to kaga wani wani dukiya ma ake so ko ko wani abu ne ake so shehu yana so arzuta shi to abin wannan ba ba ba haka bake an taba akwai kisan da akwai taba da shehu jani Allah ta'ala ya aka ce shehu ya taba cewa shi wanda ke bashi dukiya mai bashi dukiya shi shi so aka ce sai almajiri wannan ya kalli wannan ya kalli wannan a to shehu ma yana son kuɗi kenan ko ko me wannan to shehu da ya fahimce su ya san halin su sai ya gayyace su ya kira su a ɗakin shi da suka shiga ɗakin shi sai gani komi ma komi ma dukiya dukiya ne ɗakin shi komi ma ya koma na gwal komi ma zinari shehu cike musu ni ba kuɗin ne nake so ba amma wanda ya ɗauki dukiyar shi ya baka dukiyar nan musamman da larabci ana ce ma almalu an ambace shi almalu ne saboda zuciya ta milu idai saboda zuciya tana karkata zuwa gare shi abinda mutum ke so ya doka ya baka ka san in ba san kake ba baya ma haka ba to shi ne alama ne kaga mutum yadda ki dokan dukiyar shi na baka to shi alama shi ne masoyin ka saboda haka shi ma shi ce ni ma shi ne so tun shi ne so kai ba kana naka ba ka boye to shi wannan saboda yana so yana so na doka ya bani to shi ne ko abin ne wa arbi shekhaka walau abakaka ka yarda da shehinka wa arbi shekhaka ka yarda da shi ma ne ka nema ka yarda da shi ka yi mai abin da zai yarda walau abakaka ko da shi ko ya ma abin da ya ma gaskiya mai ɗaci wanda har ta sanya ka kuka ko da ya ma abin da kake gani ya ma abin da har ya sanya ka kuka to kai kana cikin wannan kakai wushi da shehi ka yi abin da zai yarda lakin na hulun khairi kada hadaka haka ga wannan abin da ya ma ya sanya kuka ta sai dai in dai shehi ne mako wannan abin to ka tsaya ka lura ka gani kada hadaka hakika ya shirya da kai ne da khairi zuwa alheri saboda haka ba hushe yake da shehi ba ya tsaya a nutsu abin da shehi ne ya sanya ka Allah za gane shine gaskiya ko burde اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ونخاتم لما سبق ناصرنا قبلك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين